إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin masjidu Imam al-Bukhari a nan anguwar Sonisi domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na kitabu tauhid a majalisinmu mai taken tauhidi shine asali na addini yau muna 24 ga watan zulqa'da hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na 12 a cikin wannan littafin mai albarka idan ba a manta ba a yau za mu tashi babu qaulillahi ta'ala babu mai bayani akan fadin Allah madaukaki ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا akwai daga cikin mutane wanda suke rikon wasu abun bauta kuma bayan Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yadda ake son Allah wannan shine kenan taki na baben akwai wasu mutane da suke son wasu abubuwan bauta koma bayan Allah kamar yadda ake son Allah wa kaulihi da kuma faɗin Allah maɗaukaki kul in kana aba'ukum ta ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga musulmai in kana aba'ukum idan ya kasance iyayenku wa abina'akum wa abina'ukum da kuma 'ya'yanku malam bai kawo gaba ɗayan ayan ba a gaba Allah ya ce wa ikhwanukum da kuma ƴan uwanku wa azwajukum da matayenku wa ashiratukum da kuma danginku wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha da kuma dukiya wadda kuka tanadawa da kuma kasuwanci da kuke tsoron karewarsa wa masakinu tardawnaha da kuma gidaje da kuka yadda kuke kokarin ginawa ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi idan ya kasance wa'annan abubuwan guda takwas su suka yi soyuwa a gare ku zuwa ga Allah wa jihadin fi sabili da kuma jihadi a cikin hanyar safa tarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri to ku jira har sai Allah ya zo da al'amarin sa wallahu la yahdi al fasiqin a wannan ayar Allah ya zargi mutanen da dukiyarsu da 'ya'yansu da iyayensu da danginsu suke gabatar da su akan son Allah za su iya saba ma Allah don su faranta ma iyayensu rai za su iya saba ma Allah don saboda su nemi su samu abin da suke so na kuɗi za su iya saba ma Allah don saboda su samu yardan matayensu ko abin da ya kama da haka wannan zargi ne Allah ya ce duk wanda ya haka fasiki ne kuma Allah baya son fasiki wa an anasin an karɓo daga anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah kwala ya ce la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku ba zai cika ba hatta yuhibba hatta akuna ahabba ilaihi har sai na kasance ni na hi soyuwa zuwa gare sa min waladihi daga ƴaƴayensa wa walidihi da kuma iyayensa wan nasi ajma'in da kuma mutane gaba daya akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito sa ka'ida shine duk hadisin da kaji an ce la yu'minu ahadukum hatta kaza ba nafiyu mutlaqil iman bane ake ba nafiyu kama ba nafiyu al-iman kullihi bane a nafiyu kamalil iman ne ana kore kammalar imanin ne kenan shi yasa sai a ce imanin mutum ba zai cika ba kenan kana iya a ce kana da wani bangare na imanin amma dai bai cika ba misali irin hadisin da manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kulike kowa guda kulike su daga matan da akwai yanku kunne imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya so ma dan uwan shi har sai ya so ma kanshi abin da yake so ma dan uwan shi to duka irin wannan hadisan da sauransu da makamantansu ana kori kamalar imanin ne ba imanin gaba daya ba ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه abubuwa guda uku duk wanda yake da su waje da bihin na halawatar iman to dalilinsu ya samu ɗanɗanon imani wa'in abubuwan guda uku shine an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi mimma siwahuma ya kasance Allah da manzonsa su suka yi soyuwa izuwa gare sa akan wanda ba su ba ma'ana ya kasance yana son Allah da manzo hiye da kowa wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma ya kasance ya so wani mutum ba don komai ba sai don Allah ka so wani mutum ba don komai ba sai don Allah ba don yana baka kuɗi ba ba don yana biya maka wata bukata ba ba don ɗan uwanka ba ne a ka so shi don Allah kawai wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da iz an qadahu Allah minhu kuma ya kyamaci ya koma ma kahurci bayan Allah ya tsamar da shi daga kahurcin kama yakrahu an yuqzafa fin nari kamar yanda yake kyamar a jefa shi a wuta wa fi riwayatin a cikin wata riwaya la yajidu ahadun halawatal imani babu wanda zai samu ɗanɗanon imani hatta sai aka kawo abubuwan da suka gabata a takaice wannan hadisan guda uku suna nuna imani yana ɗanɗano kuma ɗanɗanon imanin ba za a same shi ba sai da wannan abubuwa guda uku ka so Allah da manzonsa hiye da kowa ya kasance kuma duk wanda za ka so za ka so shi ne don Allah ba don wani abu na duniya ba irin wannan soyayyar za ka gane ta ne ta yanda da a ce mutunan nan baya da komi kai dai kana son shi da a ce mutunan nan baya baka komi kai dai kana son shi amma da a ce wanda mutunan zai lalace kuma mutunan banza sai kai hannu riga da shi wannan shi ke nuna soyayya ta mice ce ta dan Allah ce ake yi na uku shine kasance kana kyamar ka koma a kahurci kamar yadda kake kyamar a jefa ka a wuta wannan shine ma'ana dai ya kasance kana tsoron kahurci kana tsoron shirka kana tsoron abin da zai hudda ka daga musulunci to duk wanda yake da wayannan abubuwan guda uku to ya samu dandanan imani malam yace wa an ibni abbas radiyallahu anhu ma qala man ahabba fillahi wa abghadha fillahi duk wanda yayi soyayya dan Allah kuma yi kyama dan Allah ma'ana ya so dan Allah kuma yi ki dan Allah wa wala fillahi ya kasance in zai jibinci mutum zai jibince sa ne dan Allah wa ada fillahi kuma in zai yi kiyayya da mutum zai kiyayya da shi ne dan Allah fa inna ma tunalu walayatullahi bidhalik to da wannan ake samun jibintar Allah duk wanda yake soyayya dan Allah yake kiyayya dan Allah yake jibinta dan Allah yake kauracewa dan Allah to shi kuma zai samu Allah zai shibince sa Allah zai so sa walan yajida abdun ta'mal imani kuma bawa ba zai taba samu dandanan imani ba wa in kafarat salatuhu wa sawmuhu koda ko a ce sallarsa da azumin sa sun yawaita hatta yakuna kadhalika sai ya kasance haka wa qad sarat ammatu mu'akhatin nasi sai dai yanzu kuma haƙiƙa mafi yawan 'yan uwantakar mutane ta kasance al'amri duniya akan al'amari na duniya ana gane da kyau ku ma'ana yanzu mafi yawan mutane suna soyayya ne dan duniya kawai ba dan Allah ba wa zalika la yujdi ala ahlihi shay'an wannan kuma ba zai amfana ma ma'abotansa da komai ba ba zai ahon musu da mai ido ba rawahu ibnu jarir wa qala ibnu abbas fi qawlihi ta'ala ibnu abbas ya ce game da faɗin allah maɗaukaki wa taqatta'at bihimul asbab ay al mawadda inda allah yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah aha a gaba menene walau yara alladhina zalamu idh yarawna al azaba أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب شيني آية دا ابن عباس يكنهي ma'ana ranar alkiyama soyayya duk wanda aka yi ba dan Allah ba za ta koma kiyayya shine taqatta'atil asbab soyayya dukkaninta wadda ba a yi dan Allah ba za ta kace a ranar alkiyama ta koma me ta koma kiyayya al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin shi yasa Allah yace ahbib ahak shi yasa daga cikin masu hikima yake cewa ahbib akhaka li ajlillahi talqa bihi fadlan taniyan min ar-rahman dhil minani alhubbu fillahi nurun fi shari'atina yace idan zaka so dan uwanka ka so shi dan Allah idan kai haka to zaka samu ta falala daga Allah mai rahama yace alhubbu fillahi nurun fi shari'atina li ikhwati ad-din fi as-sarra'i wal mihani yace shi soyayya dan Allah wani haske ne ga ma'abotansa wanda suke soyayya a cikin jarabtawa da kuma a cikin jin dadi a takeice dai soyayya dan Allah hanya ce ta samun aljanna fihi masail a karkashin wannan akwai mas'aloli al'ula na farko tafsiru ayatul baqara mun samu fasarar ayan da take a cikin suratul baqara wanda muka fassara yanzu asaniya na biyu tafsiru ayati bara'a mun samu fasarar ayatu bara'a asalisa na uku wujubu muhabbati wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wa sallam wajibcin son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dole ne mutum ya so manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ana gane da kyau ko? na ya ce alannafsi wal ahli wal mali kuma soyayya nan ta manzon Allah a fifita ta akan dukiya da iyali ya ka fifita ka ta akan yadda ma kake son kanka son manzon Allah kun ba a baki bane ba ku cika gari ba mu ne masoya manzo a'a su ce su ne masoya manzo amma sun hi kowa saba wa manzon sha'ir yake ta'sir rasula wa anta taz'umu hubbahu hadha la'amri fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u kana saba ma manzon Allah kuma kace kana son shi ce ai wannan hankali baya dokar sa da a ce kana son manzon Allah da gaskiya to da zaka rika bin umarninsa zaka rika yin koyi da shi الرابعة نهدو أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام كسن شور كوري إيماني بايا نون متنياه تدق مسلنج كما نما لنا فسر من وانت حديث أكي لا يؤمن أحدكم أي با إيمان با, با كوري إيماني با وندي كي هد متن دقا دقا مسلنج kenan ana iya ce mutum baya da imani amma kuma a matsayin me yake musulmi domin musulunci martaba uku ne al-islamu al'imanu al'ihsan kinan musulmi ne amma kun baya da imani alhamisa na biyar annalil imani halawatan kasancewar imani yana ɗanɗano kada ya ji duhal insanu wanda mutum yana iya samu wannan ɗanɗanon wa kada la ya ji duha kun mutum yakan iya bai same ta ba kana iya ka samu ɗanɗanon imani kuma kana iya ka rasa shi kana gane ɗanɗanon imani ne lokacin da ka shiga jarabtawa in haka ka shiga jarabtawa ka yi haƙuri to alama ce kana da me kana ɗanɗano na imani ka shiga jarabtawa ka shiga tashin hankali haka riƙa ma Allah mummunan zato to alama ce ta baka da me baka ɗanɗanon imani as-sadisa na shidda a'malul qalbi al-arba'u allati la tunalu walayatullahi illa biha mun samu fa'idar abubuwa guda hudu wanda ba a samun su ana gan da kyau ko ba a samun jibintar Allah in ba da su ba ma'ana abubuwa guda hudu wanda ba a samun soyayyar Allah in ba da su ba alwalaya shine jibinta zalika bi anna Allah maula alladhina amanu walladhina walkafiruna la maula lahum kina alwilaya shine kasance Allah ya jibince ka Allah yana son ka Allah yana tare da kai kenan ba za ka taba samun wannan ba sai da wannan abubuwan guda hudu da muka gayi a can baya الحب في الله والبغض له كو والولاية والمعاداة فيه ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها كم با wanda zai samu dandanon imani sai da wannan abun guda guda hudu as-sabi'a na bakwai fahmu sahabi lil fahimtar sahabbai game da alwaƙi ma'ana fahimtar sahabbai game da yanayin da suke a ciki shine ake cema alwaƙi akwai abin da ake cema fiqhul waqi ka fahimci zamanin da kake a ciki misali kai malami mai da'awa kana da buƙatan ka karanci abubuwan da suke faruwa a zamani kana da buƙatan ka san actuality misali a matsayinka na malami bai kamata a ce baka da ma labarin loteri ba baka da labarin 1x bet ba an san 1x bet ko wata sabuwar caca da matasa ke yi baka da labarin al'amarin bankunan da ribar da ake a ciki to wannan shine ma'anar fahmu sahabi lil waqi sahabbai yanda suke fahimtar suke kokarin sanin yanayin da mutane suke a ciki anna ammatal mu'akhati ala amri dunya kasancewar mafi yawan in uwantaka da soyayya da mutane suke akan duniya ne suke yi الثامنة نا تقص تفسير وتقطعت بهم الأسباب موسى مفسرا وانا آية التاسعة نترى أن من المشركين من يحب من يحب الله حبا شديدا كسن شور أكوية دقا تكي مشركين ما سوسان الله سو مي تنني سيدي وانا سان بي تيرة دسو بدن سون حد أشي دسون وني العاشرة نقوم الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من ديني mun ji alkawali na azaba da aka yi akan wanda ya kasance abubuwan nan guda takwas sun yi soyuwa zuwa gare sa da addininsa ya kasance mutum yana son dukiya da addininsa yana son ɗiyan shi da addininsa yana son matan shi danginsa da addininsa da abin da ya kama da haka alhadiyatu ashara anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatallahi fa huwa shirkul akbar kasancewar duk wanda ya riki niddan kishiya tusawi mahabbatuhu mahabbatallah wanda wannan kishiyar da ya rika ma Allah daidai take da soyayyar Allah fa huwa shirkul akbar wannan shine shirka mai girma abinda ake nufi da soyayyar Allah ka hada ta da soyayyar wani shine ya kasance zaka iya ka sa'a ma Allah dan kana son mi wannan abun ya kasance zaka iya sa'a ma Allah dan saboda wannan abun kenan alama ce ta kana son Allah kana son wannan abun kamar yadda kake mi kake son Allah ko kuma yadda kake son Allah yanzu misali a ce kana son ma'aihiyarka kuma kana son matarka sai matarka ta hana ka ka yi ma ma'aihiyarka wani abu da ma'aihiyar take so kuma ka ƙi yanzu da son ma'aihiyar da na matarka wani yake kenan na matarka ka nuna nawa yahi na matarka ana gane da kyau to haka shine wannan shine misalin indai har zaka sa ma Allah dan saboda wani abu na duniya to alama ce ta wannan abun kana son shaida Allah Allah ya kare mu babu qaulillahi ta'ala babu mai bayani akan fadin Allah madaukaki innama zalikumu shaytanu yakhawwifu awliya'a wannan shaydan ne yakhawwifu awliya'a yake tsoratar da majibintansa fala ta khafuhum da haka kada ku ji tsoronsu wa khafu ne ku ji tsorona in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai dalilin sabkar wannan ayar shine lokacin da aka dawo daga yakin Uhud mushrikan labari sai ya fara shigowa a Madina munafukai suka yi ta yada shi akan cewa ai mutanen Makka ga sunan kuma sun yi runduna guda za su zo su isko musulmai a madina su ida hallaka su bayan sun wahalar da su a yaƙi na mi a yaƙi na ohud to shine sai musulmai suka yi ta jin tsoro shine sai allah ya sabkar da wannan ayar yake ƙarya ce suke yi wannan shaidan ne yake tsoratar da mutanensa ana gan da ki su ne munafukai kada ku ji tsoronsu ku ji tsoro na ni allah inda ya kuma munai ne wa qawlihi da kuma fadin Allah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir kadai dai wanda yake raya masallatan Allah raya masallatan Allah shine sallah a ciki karatu a ciki neman ilimi a ciki tsabtace shi kula da shi dukkanin shi raya masallaci ne kenan kadai dai wanda yake raya masallatan Allah man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranan karshe wa aqama as-salata kuma ya tsayar da sallah wa atar zakata kuma ya bayar da zakka wa lam yakhsha illa Allah kuma bai ji tsoron kowa ba baya tsoron kowa in ba Allah ba ana gan da kyau ko fa asa ulaika abima kawo sauran banan ko na'am fa asa ulaika an yakunu min muhtadin ai anan wa'annan to tabbas suna daga cikin shiryayyu wannan ayat dalili ce akan cewa duk wanda kaga yana kula da masallaci zuwa zuwa a ciki ibada a ciki kula da shi tsabtace shi alama ce ta imanin shi wa qawlihi da kuma fadin sa minan nasi man yaqulu amanna billahi muhallu shahid shine nan walam yakhsha illa Allah kun bai yi tsoron bai yi tsoron kowa ba in ba ba in ba Allah ba wa qawlihi da kuma fadin sa minan nasi man yaqulu amanna billahi akwai daga cikin mutane kuma wanda suke cewa sun yi imani da Allah fa idza uziya fillahi idan aka cutar da su dalilin dan Allah ma'ana dalilin musuluncin su dalilin imanin su aka cutar da su ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya sanya fitinar Allah kamar azaban mutane wannan ayar ta sabka ne akan munafukai da suka yi duka yin ridda suna barin musulunci suka ce mun musulunta amma kuma kahurai suna cutar da mu ana ganin da kyau ko to sai su bar musuluncin gaba ɗai to shine sai Allah ya ce kenan suna ganin fitinar mutane ɗai ce da azabar Allah ma'ana wanda ya san girman azabar Allah to duk azabar da za a mishi a nan duniya don musulunci ba zai bar mi ba musuluncin dan in ya bar musuluncin zai je isko azabar da ta hita ne ta hita mutane ana ganin da kyau ko shine ma'anan wannan an abi sa'id radiyallahu anhu marfu'an daga abu sa'id Allah ya dada shi ya ɗaukaka hadisin zuwa ga manzon Allah inna min da'fil yaqini lallai yana daga cikin rauni yaqini ma'ana raunin imani an turdiyan nasa bi sakhatillah kai kokarin yardar da mutane ana gan da ke ko kuma kai kokarin neman yardan mutane bi sakhatillah tare da abin da yake sa Allah hushi ma'ana tare da sabon Allah ma'ana ka yardar da mutane ta hanyar sabon Allah wa an tahmadahum ala rizqillah kuma ka gode musu akan arzikin Allah ma'ana Allah zai azurta ka amma ka manta da Allah ne azurta ka kai ta godiya ga wanda ta hanyar suka samu arziki ban san ko kuna gane da kyau ba yanzu wani ya zo ya yi maka kyautar kuɗi wanda ya kamata ka fara gode ma shine wa domin da Allah bai turo shi ba da zai baka ba zai baka ba to a sai ka manta kai ta ka aiwa na mutanen kirki ne ka ina ji dadin abin da ya mini shikenan kuma ka manta da Allah ne shi kuma Allah baka gode mishi ba kina kamata ka cika Allah na gode maka da ka turowa ne ka mini ana ganin da kyau ko wa anta dhummahum ala ma lam yu'tika Allah da kuma ka zarge su akan abun da Allah bai baka ba ma'ana ka nemi wani abu wajen wane sai bai baka shi ba sai ke ta ɗabi mishi albarka ana gane da kyau ko kamanta da cewa Allah ne bai yarda yami ba bai yarda ya baka ba ma'ana dai la raziqa illa Allah babu wanda ya sai arzuta ka in ba Allah ba kuma babu wanda ya sai dalotar da ka in ba Allah ba la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin sai manzo Allah ya ce ku saurara lalle arzikin Allah la yajurruhu hirsu harisin kwadayin mai kwadayi baya jayo sa wala yarudduhu karahiyatu karihin kuma kyamar mai kyama baya mayar da shi ma'ana yin Allah ya so ya arzita ka to koda kana kin arzikin sai ya me sai ya zo maka ana gane da kyau ko haka kuma idan Allah ya hana maka arzikin komi kwaɗayinka da arzikin ba za ka mi ba ba za ka same shi ba wannan duka yana nuna muna ga waye kamata mu dogara ga Allah wannan shi ake cima ya ƙini shi ake cima ya ƙini shi yasa manzo Allah ya ce wa'annan abubuwan suna daga cikin raunin ya ƙini suna ɗaya daga cikin rauni na imani وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس دوان دا ينمي يردن الله بسخط الناس دا abun da yake bata ma mutane rai ma'ana wanda ya nemi yardan Allah ta hanyar yin abun da mutane ba su so radiyallahu anhu to Allah zai yarda da shi wa arda anhu nasa kuma zai sa mutane su yarda da shi ma'ana kai ne kake yin abu mutane ba su so amma kai kuma kana yi ne dan me dan Allah ya yarda da kai ana gane da kyau ko wannan shine kenan misali mutanen anguwa ne ba su son wa'azi kai kuma ka zo ka aza wa'azinka kai ta yi ba su so ko amma kuma kana ta yi kana bata musu dare amma kai kuma kana jayo kana jayo me kana dan ka san danwa kake yi yawa shine ma'anan duk wanda ya nemi yardan Allah ta hanyar abin da mutane ba su so to Allah zai yarda da shi kuma ya sa mutanen kirki su mi su yarda da shi wa man iltamasa ridallahi bi sakhatillahi wanda kuma duk ya nemi yardan mutane ta hanyar sabon Allah sakhitallahu alaihi to Allah zai yi hushi da shi wa askhata alaihi nasa kuma zai sa mutane su yi hushi da shi ana gan da kyau ko limami ne mutanen angon sun yi son a yi sallah shafshaf sai rike musu sallah shafshaf ana gan da kyau ko sallah shafshaf ko sallah ta Allah ce Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaye gaban Allah kuna masu natsuwa kenan yana yin shafshaf sauri sauri da mutane su yarda da shi to ya bakanta ma Allah rai sai Allah ya kisa kuma ya sa mutanen su kisa ma'ana ana nuhin anan mutanen kirki rawahu ibn hibban ibn hibban ya rawaito wannan hadisin a takeice wannan hadisin na muna yana nuna muna ita yardan mutane ana samun ta ne ta hanyar bin Allah madaukakin sarki kuma ita yardan mutane abu ce wadda ba a samu duk yanda kai sai wani ya ce baka yi mishi daidai ba yan magana suka ce ridon nasi ghayatul la tudrak ita yardan mutane wani abu ne wanda ba a samun shi ba a kai karshen shi duk yanda kai sai wani ya ce ba kai mishi daidai ba al'ula na farko tafsiru ayati ali imran mun samu fassarar ayan da take a cikin suratu ali imran asaniya na biyu tafsiru ayati bara'a mun samu fassarar ayar take cikin bara'a asalisa na uku aha na'am an ga abin baya zama da kyawun ina ne asalita na uku tafsiru ayatul ankabut mun samu fassarar ayar take cikin suratul ankabut arabi'a na hudu annal yaqina yad'ufu wa yaqwa kasancewar yaqini yad'ufu yana yin rauni wa yaqwa kuma yana yin ƙarhi الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث yana daga cikin alamar rauni imani wa'annan abubuwan guda uku ana gan da kyau ku neman yardan mutane ana gan da kyau ku da ƙoƙarin gode musu kamanta da wanda asalin yasa aka yi maka abun da kuma zarginsu a cikin abun da busu yi maka ba tare da cewa Allah ne bai yadda kami ba ka same shi kenan yana daga cikin misali baka samu baka baka ce ai mushannin nan ne ɗan taurin hannu ne maha'inta ne su ne ba su yi correction da kyau inda sun yi correction da kyau da na samu ana kan da kyau ko as-sadisa na takwas anna ikhlas al-khawf lillahi min al-fara'id kasancewar tsantsanta tsoro ga Allah min al-fara'id yana daga cikin abun da suke dole ma'ana ya kasance Allah dai kake tsoro yana ɗaya daga cikin abun da yake mi yake dole asabi'a na bakwai zikru thawabi man fa'alahu an ambata mana sakamakon wanda ya aikata wa'annan abubuwan asamina na takwas zikru iqabi man tarakahu an ambata mana uquba ta wanda ya bar wa'annan abubuwan ma'ana ya bar kokarin neman yardan mutane ta hanyar mi ta hanyar mi sa'a mutane shi ne ake cewa wani wani lattizo ne ya so ya nuna ma ɗan shi yadda halayen mutane yake sai ya jawo jaki suna jaye da jakin ana gane da kyau sai suka akan hanya sai lattizon ya hau jaki sai shi yaron yana jin jaki duk inda suka biya sai aita can a ku ji tsohon banza wai ya bar dan yaro shi ke yin zaki abun abun shi ya saba kasa ya ja jaki shi kuma lattizon ya hau shi kuma shi kuma yaron ya hau sama ana gane da kyau ko yace kaji yanda suka ce da aka ƙara gaba sai lattizon ya sabko daga bisa kan jake ce to kai yaro hau sai yaro ya hau lattizo ba irin tsoho tukutuku ba hakan ga mai dan sauran ƙarhin shi an ƙara can gaba suka biya wajen wasu mutane suka ce a kai amma wancan wancan yaron baya da ladabi ka ci uban shi wai ke jin jaki shi kuma yana sama yana sama ana ganin da ke ku maimakon ya bari uban shi ya haushi ya ja amma uban nashi shi ke ja shi kuma yana sama ya ce ɗana ka ji ko ya ce e aka ƙara gaba sai ya ce to yanzu bari ni in hau jakin sai mu hau mu biyu ana ta an ƙara gaba sai wasu suka ce a amma mutanen can ba su da tausayi yanzu ku ji jakin can har mutum biyu wai kato kata guda biyu su haye shi kai ba su da tausayi wancan mutanen aka ƙara gaba ce ɗana ka je ako ya ce to yanzu mu duka mu sabka suna ta yi sun biya suka ce a amma ka ji wawaye wai ga jaki shi jaki ba na a haushi aka abin kuna ba suna ba kansu wahala suna jaye da jaki abin ku hau sai tsaye da shi ce to ya ce ya bunayya daga nan ne aka samu wannan i'lam bi anna ridha bi anna ridha an-nasi ghayatun la tudrak ka san da husu mutane ba yanda zaka kai daidai da su dan haka a koda yaushe kai dai in zaka yi abu ka duba ka gani abun nan ya dace in ya dace i abun nan Allah na son shi i ko da mutane za su ce abun da za su ce wani ke cewa man zallazi yanju minan nashi salima walau ghaba anhum baina hafatai nasri wani kuma yake cewa walastu binajin min maqalati ta'inin walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'a ce ba yanda zan yi in tsere ma sukar mutane ko da ko a ce na ɓoye musu na kyale su na koma can cikin kogo na yi zaman nina sai an samu ne ya ce shi ya rasa inda zai zama sai cikin kogo babu kaulin lahi ta'ala bayan yi bayani akan faɗin Allah maɗaukaki wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ya kamata ku dogara in kun kasance mumunai wa kaulihi da kun faɗinsa إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم للي مؤمني سوني وإندا إذا ذكر الله إن أكا أنبتي الله وجلت قلوبهم زكاة سنا رازنا وإذا تليت عليهم آياته كما إذا أكا كرن تامس آيوين الله زادتهم إيمانا آيوين سنا كارمس إيماني وعلى ربهم يتوكلون كما أبنجي سكيد وقروب wa qawlihi da kun fadin sa ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi hasbukallah Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka minal mu'minin da wanda suka bi ka na mu'minai wa qawlihi da kun fadin sa wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah to Allah shine wanda zai isar masa ma'ana Allah ya isar masa daga komai an ibn abbas radiyallahu anhuma qala hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan kalimar ta hasbun Allah wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu kuma madalla da wanda muka dogara da shi qalaha ibrahim ibrahim ya faɗe ta hina ulqiya fi nar lokacin da aka jiwa shi a wuta wa qalaha muhammadun haka muhammad ya faɗe ta sallallahu alaihi wa sallam hina qalu lahu lokacin da suka ce masa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana mutane ho sun taru za su zo ana gani da kyau ko su ka muku farmaki ku ji tsoronsu fa zadahum imanan sai suka ƙara imani wannan abin sai ƙara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil kun madalla da wakili madalla da madogara in ta kasance ga Allah ga Allah take rawahu al-bukhari bukhari rawaito sa wannan sa'i wannan yana karantar da mu fadin wannan kalmar yana ɗaya daga cikin abin da yake mai kyau idan aka shiga jarabtawa idan wani bala'i ya faɗo maka ce hasbunallahu ونعم الوكيل فيه مسائل أتكن وانا أقول مسألة الأولى أن التوكل من الفرائض توكلينا دقيقنا إيه دقيقة أبوان دسكي دولي معنا دولي نيجا مسلمي يمي يدوغرق ألا مدوكا جنسري شاعري توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر وجدنا النصر للمتوكلين منذ غرق ألا دومين من غاني تيوا نصر تنا أتكن وإن دسكي دوغرق ألا الثانية نأكو أنه من شروط الإيمان كسن جيور ينا تجكين شروط الإيمان توكلي الثالثة نأكو تفسير آية الأنفال منسى مفسر آية الأنفال الرابعة نهر تفسير الآية في آخرها منسى مفسر آية تكي أكرشنتا الخامسة نبير تفسير آية الطلاق منسى مفسر آية تكي شروط الطلاق السادسة نا تقوس نا شدة عظم شأن هذه الكلمة girman al'amarin wannan kalimar ta hasbunallahu wa ni'mal wakil wa annaha qawlu ibrahim kuma kasancewar wannan kalima magana ce ta ibrahim alaihi salam wa muhammadin da muhammad sallallahu alaihi wasallam fi shada'ir idan suka shiga a cikin tsanani babu qaulillahi ta'ala babin bayani akan fadin Allah madaukakin sarki afa aminu makrallah shin sun yarda da uqubar Allah sun yarda da azabar Allah shine makrallah shin sun yarda da azabar Allah fala ya'man makrallahi illa alqaumul khasirun babu mai yarda da ukubar Allah da azabar Allah in ba mutane hasararru ba wannan ayar ta sabka akan waɗanda suka kahurta ne Allah ya ce shin sun yarda da azabar Allah sun yarda a lahira Allah ya musu azaba idan suka ci gaba da kafurci to ai ba wanda zai yarda da azabar Allah in ba wanda yake hasararre ba ma'ana hasararre kawai ne zai ƙibin Allah domin duk wanda bai bi Allah ba makomarsa ita ce azabar Allah wa qawlihi da kuma fadin sa wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dallun wa yake hudda tsammani daga rahamar ubangijinsa in ba batattu ba kenan batacce kawai ke hidda tsammani daga mi daga rahamar Allah duk yanda ta cije duk yanda ta yi tauri ta kankame duniya ta maka kullun goro ana gane da kyau ko to kada ka taba hudda tsammani da mi da rahamar Allah wa qawlihi da kuma fadin sa wa aw an ibn abbas da kuma ibnu daga ibnu abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kaba'ir an tambaye manzon Allah game da manya manyan laihuka fa qala sai ce ashirku billah shirka da Allah wal ya'su min rauhillah da kuma hudda tsammani daga mahuta daga Allah ma'ana hudda tsammani daga budi na Allah wal amnu min makrillah da kuma yarda da azabar Allah wa an ibn mas'udin da an ce yarda da azabar Allah shine ma'ana ya kasance baka bin Allah domin da baka bi Allah me makomarka tace wuta kenan da ka ki bin Allah to alama ce ka yarda da me ka yarda da azabar Allah wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala akbarul kaba'ir mafi girman laihuhuka al-ishraku billah shirka da Allah wal amru min makrillah da kuma yarda da azabar Allah wal qunutu min rahmatillah ana gan da kyau ku da kuma hudda tsammani daga rahamar Allah wal ya'su min rauhillah da kuma hudda tsammani daga budi na Allah ar-rauhu shine al-farju ya al-faraju ya aka sa sukun kuma ya koma wani zance al-faraju ana gan da ke ku shi ne ma'anan waliya'su min rauhillah ai waliya'su min farajillah da kuma hudda tsammani daga budi na Allah madaukakin sarki rawahu abdurrazzaq abdurrazzaq ya hutar da shi fihi masail a kashin wannan akwai masaloli al'ula na farko tafsiru ayatul a'raf mun samu fassarar ayat take cikin suratul a'raf الثانية نبي تفسير آية الحجر من سامو فسر الآية تكي تكين سورة الحجر الثالثة نأكو شدة الوعيد mun samu bayanin tsanani da aka yi na alkawalin azaba fi man amina makarallahi game da wanda ya yarda da azabar Allah arrabi'a na hudu shiddatul wa'idi fil qunuti tsananin alkawali da aka yi na azaba game da wanda ya yarda game da wanda ya hudda tsammani daga rahamar Allah madaukakin sarki a takeice wannan darasin abin da ke karantar da mu duk cikin tsananin da muke kada mu taba hudu tsammani daga mi daga rahamar Allah duk yanda muke musa musa akan mu cewa Allah zai kawo mi Allah zai kama huta a cikin duk tsananin da muke ana gan da kyau ko laihi ne kama Allah ka tuba to ka sa a zuciyarka akan cewa Allah ya mi ya gafarta maka shi yasa al-Imam Shafi yake cewa aya sahibaz zambi la taqnutanna fa innal ilaha ra'ufur ra'uf ولا ترحلن بلا عدة فإن الطريق مخوف مخوف yace ala sahiba dhanbi la taqnutanna yake wanda kai zunubi kada ka hudda tsammani da gafarar Allah fa innal ilaha raufur raufun domin Allah mai afuwa ne mai afuwa ne yace wala tarhalanna bila uddatin fa inna at-tariqa makhufun makhufun kada kuma kai sake ka je wajen Allah ba tare da guzuri ba ma'ana ba tare da shiri ba na ayyuka na ibada domin hanya ta zuwa wajen Allah maɗaukakin sarki akwai tsoratarwa akwai tsoro a cikinta mahuta kuma shine bin Allah babun min al-imani billahi as-sabru ala aqdarillah babu mai bayani akan cewa yana daga cikin imani da Allah haƙuri akan ƙaddarar Allah wa qawlihi ta'ala da kuma faɗin Allah madaukaki wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda yi imani da Allah yahdi qalba to Allah zai shiryar da zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah game da komai masani ne ma'ana duk wanda ya imani da Allah ya yarda da kaddaran Allah ana gane da kyau ko to Allah madaukakin sarki zai taimaka masa a wajen yin hakuri da cin wannan jarabtawar qala alqama alqama yace huwa ar-rajulu tusibuhu al-musiba yace yace wannan ayar tana bayani ne akan mutunan da musiba za ta same shi faya'lamu annaha min indillah sai ya san da cewa wannan musibar daga wajen Allah ce fayarda sai ya yarda wa yusallim kuma ya miƙa wuya ga wannan musibar wa fi sahihi muslimin a cikin kuma sahihi muslim an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah ya ce isnatani fin nasi abubuwa guda biyu da mutane ke yi huma bihim kufrun to kahurci ne at-ta'anu fin nasabi sukar dangantakar mutane kamar da muka ba da misali a can ce kabila kaza ai kaza ne wani ya hatu alal mayit da kuma kuka akan mamaci ba a ce mutum ya kahurta ba a kahurci ne aiki ne na kahurai suke wannan walahuma an ibn mas'udin marfu'an laysa minna man daraba al-hududa baya daga cikin mu dukkanin wanda daraba al-hududa ya rika bugun alhudud jam'i ne na alhaddu shi ne kuma ce ana gan da kyau ko baya daga cikin wanda ya rika bugun kumatunsa wa shakkal juyuba kuma ya rika tsage wuyan ruga larabci na da aljayib shi ne wuyan riga ana gane ko wa adkhil yadaka fi jaybika ba aljihu bane ka sa hannunka a cikin wuyan rigarka alma larabcin zamani aljayib shine mi shine aljuhu na kenan ya kuma rika cire wuyan riga wa da'a bi da'wal jahiliya ya kuma rika yin kirari irin kira na jahilai shine wayyo mu wayyo kamar mutumin lalace wana ya mutuwa zai ci yadda mu aikatan gan mu ta lalace shikenan na shiga uku wa an anas radiyallahu ko ya shiga uku dai ba ni na shiga uku ba wa an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza arada allah bi 'abdihi al-khaira idan Allah ya so alkhairi da bawansa ajjala lahu al'uqubata fid dunya yana gaugauto masa da uquba ana ganin da kyau ku fid dunya a duniya yayi ta jarabta sada jarabtoci iri iri wa idza arada bi abdihi alkhaira bi abdihi sharra kuma idan ya so sharri ga bawansa amsaka anhu bi dhanbihi to yana kyale sa da zunubinsa shine amsaka anhu bi dhanbi yana kyale sa da zunubin sai ya kyale shi ita zunubinsa ba tare da ya jarabce sa ba hatta yuwafiya bihi yawm alqiyama har sai ya hadu da shi da wannan zunubin ya saka mishi da shi a ranar alqiyama ma'ana wannan hadisin abin da yake nuhi idan Allah ya so mutum da alkhairi ne sai ya tajarabta shi a nan duniya sai kasance wannan jarabtar ita ce karshen azaba shi ita ce karshen wahalar shi da ya je lahira sai ni'ima idan kuma Allah ya so mutum da sharri sai ya kyale shi ya tabbar jagominsa ya ta shi ayarsa ana gane da kyau ko sai ya tahi a wajen Allah sai Allah ya damke sa idan ku kalli kuma ko a halin mu yanzu wani kasashe ne suka hijin dadi dadi na zahiri turawa ko to kun gani haka ne Allah ya kyale shi ne shi ta abin da suke yi wani kasashe ne suka shiga jarabtawa kasashen musulmai Allah yana shirabta su ne don me don ukubar ta kare a nan duniya idan suka ce a lahira shi su isko ni'ima da yardan Allah wa qala annabi a shekaran jiya tafsirin da muka yi afa hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء للي girman sakamako yana tare da girman jarabtawa daidai girman sakamakon da Allah zai maka a lahira daidai girman jarabtawa da Allah yake maka a duniya wa inna Allah ta'ala kuma lalle Allah madaukaki idza ahabba qauman idan ya so wasu mutane ibtalahum yana jarabtar su faman radiya falahu ridha wanda ya yarda to zai samu yardan Allah wa man sakhita wanda kuma ya hushi da jarabtawar da Allah ya masa falahu sakhatu to yana da hushi na Allah madaukaki hasanahu tirmidhi imam tirmidhi ya kyautata wannan hadisin a takeice dai kun ga muhimmancin me jarabtawa jarabtawa kala biyu ce akwai jarabtawar da Allah zai ma mutunan kirki akwai jarabtawar da Allah zai ma mutunan banza shi mutunan kirki idan Allah ya jarabta sa dan ya kara ɗaukaka darajarsa ne amma shi mutunan banza ko kuma kahi kahuri idan Allah ya jarabta sa dan saboda hukuma ce yake masa ana gane da kyau ko wannan shine kenan shine bambanci kenan ta jarabtawar mutunan kirki da ta mi da ta mutunan banza fihi masail al'ula na farko tafsiru ayati taghabun mun samu fassara ta ayata taghabun الثانية نبي أن هذا من الإيمان بالله كسن شيور ونن معنى حقولي أكن جربتا وإن دقتك إيماني دا الله الثالثة نهدو نأكو الطعن في النسب من سامو بيان شيوا بايا دا كيو سوكر دنغنتكا كذلك سوكر قبيلة متاني الرابعة شدة الوعيد من سامو بياني أكن تننين عقوبة دا أكي تننين القول أزابة دا أكي في من ضرب الخدود game da wanda ya rika bugun kumatunsa wa shakkal juyuba ya rika tsage wuyar rigarsa wa da'a bi da'awal jahiliya ya rika kirari irin kirari na jahiliya alkhamisa na biyar alamatu iradatillahi bi abdihi alkhaira alamar da take nuna Allah ya so mutum da me da alkhairi ya rika shi yasa an rawaito cewa sahabbai in suka yi sati ba su ga jarabtawa ba har sai sun bincike ka lahimmi na ma Allah kada a zo istidraji ne Allah yake mini ana gane da kyau ko wannan shine kenan as-sadisa na uku wa alamatu iradatillahi bihi shar alamar mun samu bayanin alamar Allah yana son sharri da mi ga mutum as-sabi'a shine Allah ya bar mutum ya tami ya ta abin da yake so wa umli lahum inna kaydi mati alamatu hubbullahi lil abdi mun ji bayanin alamar son alamar son Allah gabawa mana idan Allah ya so mutum yana jarabtarsa asamina na uku tahrimu as-sukhti mun ji bayanin haramun ne mutum ya rika hushi dan Allah ya jarabce sa at-tasi'a na tara sawabur ridha bil bala mun ji bayanin sakamakon yarda da mi sakamakon yarda da mi da jarabtawa idan ka yarda da jarabtawar da Allah ya maka shi ne sai ka samu sakamako na Allah sai yame Allah sai yame ya yarda da kai in ka rika yarda da jarabtawar da Allah ya maka kana haƙuri to sai ka samu yardanwa ka samu yardan Allah shi yasa sha'i yake cewa alhamdulillahi in a'ta wa in harama hamdan yaliqu bihi bad'an wa muhtatima kam ni'matin hamalat fi tayyiha niqama wa niqmatin hamalat fi tayyiha ni'ama نرضى بما حكم المولى ونقبله فإنما الخير فيما كان قد حكم yace halin musulmi shine da daɗi da ba daɗi alhamdulillah yake cewa ai haka manzo Allah ya karanta da muku in alkhairi ne alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat in sharri ne wa alhamdulillah ala kulli hal shine alhamdulillah in a'ta wa in harama hamdan yaliqu bihi bad'an wa muhtatima in ya bada alhamdulillah in bai bada ba alhamdulillah ta yi daɗi alhamdulillah ba ta yi daɗi ba alhamdulillah ya ce don saboda so da yawa sharri zai zo maka alhali kai a wurinka ne sharri amma da ƙarshe menene alkhairi ne ya ce so da yawa za ka ga abu ya zo maka ni'ima ce alhali kuma sharri ne ana gani da kyau kuma ce don haka mahuta shi ne narda bima hakamal maula wa naqbaluhu fa innamal khairu fima kana qad hakama mu yarda da abin da Allah ya hukunta muna domin abin da Allah ya hukunta a cikinsa ne alkhairi yake ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair in asabathu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabatu darra sabara fa kana khairan la haka ne halin mumuni in dadi ya zo a gode ma Allah in wuya ta zo a yi me a yi haƙuri Allah ka ba mu haƙuri akan jarabtawa babu ma ja a fin riya'i babun da ya zo dangane da bayani akan riya na'am wa ƙaunin ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki mai ake ce ma riya za mu gama anan sha'ana riya daga ra'a ne ana gani da ke ku a riya shi ne fi'ilu shai'i liyarahun nas ka yi wani abu don mutane su ga wannan abin da ka yi ko su rinka kana yi su yaba wa ƙaunin ta'ala faɗin Allah maɗaukaki kul inna ma ana basharun mitlukum ka ce lallai ne mutum ne kaman ku yuha ilayya sai dai bambanci na da ku ni ana mini wahayi ne ku ba a muku annama ilahukum ilahun wahid lallai abin bautan ku abin bauta ne guda shine Allah faman kana yarju liqa'a rabbi duk wanda yake fatan haduwa da ubangiji salami lahiya falyamal amalan salihan to yayi aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya haɗa kowa da Allah a cikin bautarsa daga cikin haɗa Allah da wani a cikin bauta shine ka zo ka yi wata ibada tare da kana son wasu su mi su yaba maka akan abin da ka yi wa an abi hurairah marfu'an qala Allah ta'ala ana aghna shuraka'i an shirk ni ne mafi wadatan ana gan da ku wa'inda ake haɗawa a cikin abun haɗuwa ma'ana nahi kowa wadatuwa da a haɗa ne da wani man amila amalan ashraka ma'iya fihi ghairi duk wanda ya aikata wani aiki wanda ya hada wani tare da ni a cikin sa taraktuhu wa shirkahu to zan bar shi da wanda ya hada ni da shi idan kai aiki ba dan Allah ba ko ko kai aiki tare da kana so a yaba maka to sai Allah ya barka da wa'anda kake so su mi su yaba maka rawahu muslim وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال manzo Allah ya isko sahabbai ne suna hirar dajjal sai yace musu shin kuna so in ba ku labarin abinda na hiji muku tsoro hiye da ma dajjal qalu bala ya rasulullah suka ce iya ma'aikin Allah qala sai manzo Allah yace musu ashirkul khafi shine boyayyar shirka yaqumu ar-rajulu mutun zai tashi fa yusalli dan yayi sallah fa yuzayyinu salatahu sai ya gyara sallarsa lima yara min nazari rajulin don saboda wani da ya ga yana kallonsa ka zo kana sallah sai kaga wani ya shigo sai ka fara gyara sallanka don kai ya ce baka mi ba asali don wa kake sallar amma ka ji yanzu tun da ka fara gyara ta don ka a ce baka iya yakin nan ba to an yi mi an yi riya shi ce shi ne ma'anan a shirkul hafi ma'ana shirka mai ɓoyewa shi yasa a wani hadisi manzo Allah yace shirka ta hi boyewa hiyada tahiyar tururuwa akan bakin dutsi a cikin duhun dare ana an san tururuwa ko to tayi tahiya akan bakin dutsi kuma ita tururuwar baka ce kuma a cikin duhun dare da Allah kana iya ganin ta a baka iya ganin ta ko ma'ana sawun ba ma ita bawai aka ce sawun nata zaka iya ganin shi to ita ma ba za ka imi ba to ma'ana haka shirka take ɓoyewa ma'ana dai abu ce matukar hatsari ba abinda sahabbai suke tsoro kamar wannan to shi yasa manzo Allah yace ya yi musu tsoronta fihi masail a cikin wannan akwai masaloli al'ula na farko tafsiru ayatul kahfi fassaran ayatul kahfi wanda muka gani a farko kul innama الثانية نبي الأمر العظيم من بيان وانا الأمر ما يجرم في رد العمل الصالح akan cewa za a mayar da aiki mai kyau idza dakhalahu shay'un li ghayrillah idan wani abu wanda ba dan Allah bai shiga a ciki asalisa na uku zikru sababi almujibi lidhalika ambaton abin da yake jayo haka wa huwa kamalul ghina ana ganda ke ku shine kammalan wadatuwa ma'ana abin da yake sa Allah zai kin amsar aikin da aka yi riya a ciki shine kasancewar shi Allah ya wadatu daga komai kinan da an hada wani da shi a cikin aiki to zai bar aikin arabi'a anna min al-asbabi annahu khairu shuraka daga cikin dalilin kuma shine kasancewar shi Allah shine mafi alkhairin ash-shuraka ma'ana wanda ake hada shirka da su wanda ake hadawa dan ai wani abu idan za ka haɗa wani da wani sai ka ga akwai wanda shi alkhairi to akwai wanda shi ya wadatar ma sauran ba sai ka haɗa su ba misali kasuwanci ne za ka yi ana ganin da kyau ko kana buƙatar taimako wajen kasuwancin kana dangwata ɗan uwanka ne me ake ce mishi hudu yunusa ɗan uwanka ne ɗan takusa ɗan uwanka ne ana ganin da kyau ko yanzu dangwata kawai ba ya isa ba ya wadatar da kai ya isa ya baka mi hannun jari kenan shi kadai in ka takaita da shi ya mi ya wadatar maka da su'udu yunusa da su dangwata da su wane ne shine kenan khairu shuraka ana gan da kyau duk wanda ake neman taimako a wajen su mafi alkhairi shine wa shine Allah kenan da an takaita da shi ya mi ya wadatar ba shi an je ga sauran ba alkhamisa nabiyar khawfun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi min riya tsoron da manzon Allah ya masu habbansa game da riya idan ya kasance manzon Allah na masu habbai tsoro game da riya to ina ga Musa kayan ka mota wanda ba mu taka kara mun karya ba as-sadisa na shidda annahu fassara zalika bi an yusalli al-mar'u lillahi manzon Allah ya fassara riya da cewa misalin ta shine mutun yazo zai yi sallah dan Allah lakin yuzayyinuha sai dai ya kawata wannan sallar lima ya ramin nazari rajulin ilaihi don kallon wani mutum da ya ga yana yi don wani mutum da ya ga yana mi yana kallonsa misalin wannan shine wani bawan Allah ne yana taka tsantsan game da riya ana gani da kyau ko don yi muku haɗarin riya da yadda take shigo mutum ba tare da ma ya shirya ba shi kullum ƙoƙarinsa ibadar sai na ɓoye ta daddare ya kasance daddare yana tashi yana sallah to sai ya gani in yana sallah na yana kiyamul laili karatun da yake yi wasu suna jin kira'arsa sai ce ya zai yi ma karatun nashi a bar shi tunda kiyamul laili an yi so a yi karatu ami a bayyana da ma kiyamul laili karatu ake kuma karatun a bayyana ake yi yanzu sai yi tunanin ina ne zai tahiya ya sallah shi da dare inda kowa bai san ya yi sallah shi ba sai ya tuna da wani tsohon masallaci da a can ƙarshen gari sai ya shi masallacin an bar sallah a ciki sai ya shi a wannan masallacin ya kabarta yana sallah yana ta ibada sai na ƙiyamun lailinsa yana cikin sallah sai ya ji kawon motsin mutum kawon kamar motsi na shigowar wani kawai sai ya sa akan sakai anya ba sharifi ne ya shigo ba domin a garin nasu akwai sharifi kun sami ake ce ma sharifi wajen sufaye abin da ake ma sharifi shine mai mai alaka mai dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ko kace wani shehi sai ce a anya ba shehi wani bane shigo dan na san shi kadai ne zai iya zuwa wannan masallacin irin wannan lokacin da nake zuwa dan ibada to bari in ƙara gyara karatuna dan in samu ta karama Allah in an kare sallama ko wata addu'a ya mini ana ganin da kyau ko sai ya shiga yana gyara sallah ya ƙara tsawaita sallah yana ta dajin wannan motsin sai da ya sallame yana sallamewa ya juyo ya ga sharifi kawai sai ya ga ƙaton kare kwanci alaga da kyau ku to wannan ƙaton karen kun san wane ne kun san wane ne wai shedan ne ya shigo shedan ne shi ya rantse da Allah sai ya samu wani kaso a cikin mi a cikin wannan sallar to kun ji yanda riya take ne yanda riya take ana gane da kyau ko al'amari ne wanda yake da wahala sosai sai mutum ya yaki sosai babu wanda yake kubace ma ita sai dai ya kasance lokacin da kake ibadar kajiriyar ta shigo in ka tuna sai kai kokarin me kai kokarin kauce mata ana gane da kyau ko wannan shine akwai riyar da take zuwa tsakiyar ibada ita ce mafi sauki kana cikin ibadar ne riya ta zo maka in ka tuna sai kai me kai kokari ka gyara shi kenan ibadar ta yi akwai ibadar da tun harko an fara ta ne dare to ita wannan ba ta gyaruwa ana gane da kyau ko eh yawwa dama turran gini turran zane ta uku shine ita kuma ibadar da dan Allah aka fara riye ta shigo har aka kare ta kuma a cikin mi a cikin riyar to ita wannan babu misali sallar wannan sharifi ko sallar wannan bawan Allah wanda shine kenan Allah ka kare mu daga sharrin riya inda muka sai dai riya abu ne na zuciya kada ka taba ganin mutum na abu ka sa akan ka cewa ba ka cewa ba dan Allah bane yake in kai haka ka masa me mummunan zato domin ita riya abu ne na zuciya shi kuma zuciya babu wanda ya san me ke a cikin me zuciyar mutum don haka baya da kyau kaga mutum yana wani abu yana kokari ka fassara ka ce menene a idan ayaba in kai haka kayi mummunan zato malamai kuma suka ce zannu bil mu'minina khaira ku yi mamumunai zato zato na alkhairi Allah kuma ya ce a nisanci zato ya ayyuhal ladina amanu shtanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm a hadisi kuma manzo Allah ya ce iyyakum waz-zanna fa inna adh-dhanna akdhabul hadith abinda ake so a koda shi ka kyauta zato ga musulmi duk aikin da kaga yana yi wallahu ta'ala a'lam kuma akwai wani abu yana daga cikin riya kuma ka bar wani aiki don gudun a ce ba don Allah ka yi ba kuna gane da kyau ku yanzu kana so ka yi sadaka sai ka ce ka bari in hau sadakan nan ka a ce ba don Allah ne wannan sadakan ba sadakan nan to da baka yi ba ita ma mece ce riya ce ka'ida shine in za ka yi ka yi danwa don Allah kuma in za ka bari ka bar danwa ka bari don Allah na'am akwai tambaya eh kuma yana tsoron a ce ba don Allah zai yi ba kuma ya fasa eh ka fasa wadda kai kayi ne ita ma ana gan da ke go eh kinan ka fasa ibada dan Allah kinan ba dan Allah kake ba shine suke cewa kullu ma amdaka aw raddaka fa huwa riya duk abin da yasa kai wata ibada ko kuma ka kin wata ibada to riya ne ana gan da ke go na'am mhm yawwa shine Allah yace yawwa yawwa kawai yayi dama a alkur'ani Allah ya bayyana siffar mutanen kirki ce daga cikin siffar su zargin mai zargi baya tasiri akan su ana gane da kyau ko wannan shine kenan yawwa la yakhafuna lawmata la'ib ba sa tsoron zargin mai zargi wannan shine kenan alaikum salaam wa rahmatullah na yauwa yi ko bari don mutane eh duka duka riya ne na eh mhm na eh yawa kenan abin da garasa yake nishi shine mutum ne mutum ne a eme mai tambayin ne zan yi mutum ne wai alakar kaddara da kuma imani mutum ne yake da ɗiya sun kamu da rashin lahiya sai kai su likita ya ce a yayi imani da kaddara in Allah ya kaddara za su samu lahiya za su samu lahiya ana gane da kyau ko? eh yakin magani yawwa yawwa na'am to shi wannan kin yin magani ya tabbata a hadisi manzo Allah ya ce akwai wasu mutane guda eh guda 70 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba kai tsaye za su shiga aljanna direct daga cikin su akwai waɗanda ba in ba su da lahiya ba sa magani kuma ba sa neman wasu yi musu magani su kawai sun yarda da Allah ne ana gan da ke ko eh su warke ko su warke eh kawai su sun yarda da Allah ba su magani to wannan ya shahi in kai ne in kai aqida kake nan wannan babu wata matsala wannan amma diyanka ana gan da ke ko ba za ka sa su dole ba kenan diyanka su wannan abun su kaddara su daban take kenan su kai me ka nemo musu magani domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yin shi ba su da lahiya yana musu addu'a Hassan da Husaini gubar gubar ido ta rika kama su da diyan Ja'far kambun baka ya rika kama su manzo Allah sai ya rika musu addu'a addu'a ma mecece magani ce ana gan da ke ko kuma akwai wani magani da Aisha take hadawa tana ba su to kaga yaran manzo Allah yana musu magani a takaice ka'ida shine at-tawakkul billah la yunafi al-akhdh bil asbab dan ka dogara da Allah ba shi zai hana kai riko da sababi ba akwai abin da ake ma riko da sababi misali mutum ne yake son aure ko mutum ne yake son kuɗi kuma kullun yana zama cikin fada sai ce ya yarda in kaddara shi zai samu kuɗi zai samu to kaddara ka ce ka zana talauci ita zama cikin fada alaƙar da kyau shi yasa umar yake cewa la yaqulu ahadukum allahumma arzuqni la ala la yaq'adanna ahadukum 'ani at-talabi wa yaqulu allahumma arzuqni wa qad 'alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fidda yace ko saurara kada ɗayan ku yazo ya zamana ya ki neman kuɗi kuma ya rika addu'a Allah ya bashi kuɗi alhali ya san sama ba ta ruwan kuɗi sama ba ta ruwan zinari da azurfa ka je ka kama hanya sai ka roki Allah haka ba ka da lahiya ana gan da ke ku kana son lahiyar ka kama hanya ka ji ka nemi lahiyar shi kama hanyar da zaka yi likita da zaka je riko da sababi ne amma asalin mai bada lahiyar wane ne Allah ana gan da ke ku kenan dai baya daga cikin imani da kaddara mutum ƴaƴan shi ba su da lahiya ce ba zai musu magani ba kai in ka yarda da wannan to can kai ka sani amma diyanka su wannan mai ke da suna ba za ka ɗauka musu wannan hukunci ba tun da su bu su yadda da wannan bu su ce za su yi wannan ba wannan shi ne ke wanda wallahu ta'ala ala na ya kamata mu tsaya lokaci ya tahi na aha na sai inda ka nuha application ta biyuwa wannan mun sha bayani a kanta abin da ya alkhairi shine mutum ya nisance ta don saboda tana da na harko dai tana kusan kama da caca ana ganin da ke ku bayan kuma tana kusan kama da caca shine wa'inda kake ba kudin baka san me suke yi da kudin ba ana ganin da ke ku kudin da kasa baka san me suke yi maiwa kwayoyi ne maiwa da su ne ake biyan yan ta'addan da suke yake-yake ana ganin da ke ku wannan ko shi wannan biyun kawai ya kamata a ce ya saka bari kuma bayan wannan abubuwan da za su turo maka kai ta kallo suna amfanin ka a duniya ko lahira ai akwai bidiyo da su turo maka kai ta kallo ko yanzu a addinin ka wani wani amfani ne za ka samu cikin wannan bidiyo da za su turo maka babu wani amfani da za ka samu illa bata lokaci da abin da ya kama da haka akwai bayani da muka yi mai faɗi a kwanaki a wajen karatu kai mini sun yi ta wazab zan tura maka bidiyon sai ka ji karin bayani abinda ya alkhairi mutum ya nisanci wannan wannan application ce wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma na'am ha almar'a yawwa almar'a shine mutum almar'a mutum eh almar'u in kasa ta'un gaba almar'atu kenan mace amma almar'u banda ta'un mai ɗauri kinnan da ɗiya biyu sama shi mutum shi ne almar'u subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah